الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata sha hudu ga watan zulka'ada shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan tara shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna na waqidul islam na shekul imam muhammad ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
idan maroga sun faɗo kamar shi wanda aka tambaya ba da shi yana da laifi
bai tambayar dan uwa shine dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake barazana da tsawatarwa dangane da irin azabar da Allah ya tana dama wato ɗaruku da yake cewa man sa'alan nasa takassuran fa inna ma yas'alu yas'alu jamra falyukthir aw liyukil aw kama qala manzo Allah yake cewa man sa'ala nasa amwalahum takassuran duk wanda ya ruki mutane dukiyarsu wato saboda neman tara ma kai dukiya ba wata bukata bace ba kawai yana roƙon dukiya domin ya tara maza Allah yake cewa ya san da cewa garoshin wuta ne yake roƙo tashi ta rage in ma ya yawaita ma kansa ko ya kankanta garoshin ku kada ka yi tsammanin cewa garoshin wutar duniya garoshin da ake nihi shine garoshin wutar jahannama wanda zafin wutar jahannama sai ka linka zafin wutar duniya so saba'in zai baka gwargwadonta to shine dan uwa yake cewa shin wannan hadisi ya keɓanta ne ga maroƙa in har ya keɓanta da su to wanda ya ɗauka ya ba su yana da laifi ko ba shi da laifi abinda muke so mu gane bai keɓanta ba ga waɗanda suka mai da roƙo sana'a kaɗai hakanan mutumin da kasancewar babu wata bukata da za ta fakar da shi zuwa roƙon mutane ya zamanto ɗan maula wannan shi ma wannan hadisi ya hada da shi an gane ko dan shi roƙo baya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato sai ga ɗaya daga cikin mutane uku ko kuma mutane hudu ne ma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano su a cikin hadisi wanda irin mutumin da misali yana da dukiya Allah ya jarrabe shi da wani bala'i abun hannunsa ya kare har aka kai daga cikin jama'ar da yake tare da su wasu suka fito suna faɗa cewa wane fa ya shiga cikin wani yanayi wane fa ya shiga cikin wani mawuyacin hali to idan ya ji ɗaya biyu uku sun faɗa daga cikin jama'ar da yake tare da su to manzon Allah ya ce ya halatta ya yi roƙo har ya samu gwalgwadon abin da wato zai ringa ɗan juyawa abin da zai biya bukatunsa na biyunsu shine mutumin da ya yi cinikin dukiya kamar misali mutumin da ya sayi 'ya'yan itace Allah ya kaddara wato hallakarsu kamar wata ja'iha ko gobara ta dawa ta daji ko wasu tsuntsaye ko wata musiba dai da Allah yake jarraba bayansa ta kone wannan garka da ya saya an gane ko maza Allah ya ce to shi ma wannan ya halatta yi roko har ya kai gwargwadon yadda zai tushe bukatarsa a nan sai mu kiyasta kamar misali mutumin da ya tafi ya sayo kaya aka amshe masa kaya ko kayan suka hallaka gaba daya shi ma wannan musiba ce ta fada masa ya halatta ya roƙo ya dan samu abin da zai biya bukatunsa na uku shine mutumin da ya dau wani nauyi jama'a ne suke rikici tsakaninsu diya ta zama wajibi an kashe wani ko an masa rauni sai ka ɗau nauyin cewa kai za ka biya wannan diya domin ka kashe wuta kai kuma baka da halin biya to ya halatta ka yi roƙo ka samu gwalgwadon abin da za ka je ka biya wannan nauyi da ka ɗauka ko bashi ne tsakanin jama'a ya haɗa rikici kai ka ɗau nauyin biya to a wannan lokaci ya halatta ka je ka yi roƙo har ka sauke wannan nauyi to don haka dai abin da muke so mu sani roƙo baya halatta da wanda ya maida shi sana'a da mutumin da kasancewar babu wata bukata wadda ta fakar da shi ya maida ya je ya ringa roƙon mutane abin da ke wajensu na dukiya wannan haramun ne da kuma wanda ya yi roƙon ya samu abin da zai biya bukatun shi amma sai ya ci gaba da abin ya maida shi sana'a wannan haramun ne domin kuma wannan yana karkashin hallo dukkan mutumin da zai maida bara sana'a alhali yana da karfin da zai je ya yi aiki shi ma wannan hadisi ya hada da shi domin wani ya zo yana roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce masa ɗayanku da zai ɗau igiyarsa da gatarinsa ya kewaya ya je ya hau kan dutse manzo Allah ya ce yayo itace ya jabo wannan kan icce a gadon bayansa ya zo gari ya sayar da shi dan abin da ya samu ya biya bukatunsa manzo Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da zai je ya roki jama'a sawa'an sun bashi ko sun hana shi kaga nan kenan musulunci duk wani abu wanda zai zubar da mutuncin musulmi to musulunci sai da ya kokarin tushe wannan kofa don haka roƙo kwata-kwata baya halatta wannan ɗaya daga cikin hadisan da suke barazana game da roƙo har ma wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato duk mutumin da yake roƙo sakamakonsa a ranar kiyama zai tashi wato kwarangwal shine fuskarsa sai kashi ba nama ta wannan hanya ake gano maroki a gobe kiyama wanda ya maida roƙo sana'a da wanda ya maida bara sana'a da wanda yake maula dukkan su wannan sun sun hada a cikin karkashin wannan hadisi idan aka tashi aka wayi gari kiyama to zai tashi fuskarsa sai kashi ba tsoka to don haka kasancewar a nan duk abin da Allah ya haramta to a matsayinka na musulmi bai ya halatta ka ba da agajinka a nan idan ka ba shi kenan kamar ka yarda ka amince ka ce ya ci gaba da yin roƙon an gane ko kamar ka ce ya ci gaba da yi in taimaka ma mutum ne kai niyyar yi lokacin da kaga dama ka taimaka masa amma ba a matsayin ya maka roƙo ka ɗauka ka bashi wannan haramun ne baya halatta domin ubangiji ta'ala ya haramta mana taimakawa akan duk wani aiki na ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka kamar yadda ya ce mana wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimaka ma juna a bisa wato shine ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka na'am kamar wasu sai su zo su ba mutum ɗaya haka in baka ba su ba sai su ko su aibata ka ko su dole ka cikin mutane da masu su wannan kana iya zama da gudun wani iska na ba su wai kamar misali wanda zai aibanta ka in har baka bashi ba idan kana gudun sharrinsa wannan ba laifi kana iya ije sharrinsa da muguntar shi ta wannan hanya ka ɗauka ka bashi an gane ko don tsoron kenan sharrinsa da miyagun maganganunsa amma tare da cewa kuma zuciyarka tana ki tana kyama na'am a ala ina matsayi wanda zai rufi a cikin kamar ke ko kuma wani maganin ciwo ba ya da kuma shi an yi da la'ayi ko wani abu haka kuma na cikin to ai bayani ya gabata waɗannan abubuwa duka ba su da asali a shari'a asiri ake kiransu abinda ake nihi dabo ake nihi kamar misali a ce wai wata kibugu ko wani menene kaudabarau kaudabara ko wani zaburo ka faɗi ko wani shashatau ko wani wannan a laizana da wani badugu da sauran su wani maganin karfe dukkansu waɗannan nau'i ne wanda yake na dabu ba su da asali a shari'a wanda mun yi bayani a lokacin da muka zo cikin kitabul hajji a cikin darasinmu na umdatul ahkam hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da ya shiga birnin makka shekara ta takwas da manzon Allah ya ci makka da yaki ya shiga a kansa akwai hular kwano al'akazu bil asbab manzon Allah ya sanya wannan hular kwano domin ta kare shi da izinin Allah game da makamin abokan gaba inda akwai maganin karfe to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko shine yafi dacewa game da shi don haka in zai fita fagen daga manzon Allah sai ya sanya sulke na yaki sirke na yaƙi ita ce wata riga ta ƙarfe wadda Allah ya koya ma annabi Dawud alaihi salam kamar yadda yake cewa wa allamna busan atalabusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun da fadar sa ni'mal sabiqatin wa qaddir fi sard wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir dan haka waɗannan dukkan wasu abubuwa ne nau'i ne wanda yake na dabo wannan ba sa halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin abu na bakwai daga cikin al'amuran da suke warware musulunci wanda al'amari na bakwai shine kamar yadda malam Allah ya ji kansa ke cewa asihir wato shine dabo wanda bayani ya gabata akan ma'anar wato wannan kalima a larabci da ma'anarta a shar'anci shine sai ce wa minhu as-sarf malam yace daga cikin dabu wato akwai as-sarf shine kiwuyar da mutum gabarin wani abu imma a juyar da shi daga abin da yake so yake kauna ya koma kyamarsa an gane ku so da yawa ta irin wannan hanya akan raba masoyi da masoyinsa a raba tsakanin miji da mata ko ɗa da mahaifi ko mai gida da yaransa ko aboki da abokinsa ko mutum da wata sana'a wadda yake so yake kyama ko wani aiki nashi wanda aka lazumta masa sai ya zamanto ya wayi gari kwata-kwata baya kaunar wannan abu to duka nau'i ne wanda yake na dabu wanda ana kiran shi as-sarf juyar da bawa dangane da barin wani abu kenan a juyar da hankalinsa ya karkace ya bar wannan abu ya kaurace masa sai ce wal atfu malam yace kuma akwai wato karkato da hankalin bawa a karkato da hankalinsa da tunaninsa ido rufe ya zama rakumi ga akala sai yadda aka yi da shi kamar yadda shi nau'in al'aduf shi ne ake kiran shi attiwala attiwala attiwala wani kulle-kulle ne ake na dabo wanda za a sa mutum ya so abin da da baya so ko kuma abin da kake so kai masa so wanda yake na fitar hankali shine kamar magani da in ma namiji ya mamaci ko mace ta ma namiji na ta karkato da hankalinsa sai yadda ta yi da shi to wannan dabo ne ana kiran shi attiwala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cewa shirka ne kamar yadda yake faɗa innar ruqa wata ma'ima wattiwala ta shirk to shine ake kira da al'adab kamar yadda bayani ya gabata min anan tabi'iriya ce ma'ana abinda take nunawa bayani ne take dangane da nau'i ba dan shi dabo ya kadaita akan asar da al'adam kamar yadda ya gabata a cikin tambaya tambaya wanda dan uwa yake cewa kamar suke bugu su wani menene wannan dukkan nau'ikan abubuwa ne waɗanda suke na dabo waɗanda ba sa halatta sai malam ya ce faman fa'adahu duk wanda ya aikata dabo lafazin wanda ya aikata shi kamar yadda muka yi bayani da wanda ya nemi sanin dabo da wanda yake koyar da dabo kenan da yin aiki da shi wannan gaba ɗaya sun shiga ƙarƙashin kenan faman fa'alahu koyan dabo da koyar da shi da yin aiki da shi auradiya bihi ko mutumin da ya yarda da shi ya amince masa shi bai koya ba kuma shi bai karantar da wani ba kuma shi bai yi aiki da shi ba amma yana ganin yin dabo ba laifi ba ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari malam ya ce kafara ya kafirta domin ka'ida duk wanda ya yarda da kafirci ya kafirta kenan a jimulce a nan kusan abubuwa biyar muka yi bayanin cewa a ƙarƙashin wannan gaba abu na farko kenan koyan dabo kafirci ne an gane ko koyan dabo kafirci ne koyar da shi kafirci ne yin aiki da shi kafirci ne kuma yarda da shi kafirci ne kenan neman ilimin dabo kafirci ne mutum ya je a koya masa kafirci ne shi malamin da yake karantar da shi shi ma ya kafirta sannan kuma yin aiki da daban kafirci ne yarda da shi kafirci ne kenan shi ne ya ce faman fa'ala duk wanda ya aikata dabu kenan da wanda ya koya da wanda ya koyar da wanda ya aiki da shi auradiya bihi da wanda wato ya yarda da shi ya amince malam ya ce kafara wato ya kafirta menene hujja akan kafircin dan dabo malam sai ya ce wa dalilu qauluhu ta'ala hujja shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ubangiji ta'ala ya ce waɗannan mala'iku biyu da Allah ya saukar da su domin jarraba bayansa a bambanta tsakanin zare da abawa a rabe tsakanin farar tsakuwa da azurfa ubangiji ta'ala ya ce wa ma yu'allimani min ahadi ba sa koyar da daidai da mutum ɗaya wato dabo a lokacin da ya nema a koya masa hatta ya kula sai sun faɗa masa ta fuskar galgadi da nasiha inna ma na hannu fitinatun cewa dai mu wato fitina ce Allah ya saukar da mu karantar da bayansa dabu ga duk wanda ya nema a koya masa dan fitina ma'ana Allah ya bambanta tsakanin muminai da waɗanda suke kafirai don haka sai su ce masa fala takfur kada ka kafirta me suke nihi da fala takfur kada ka nemi koyan dabo domin koyan dabo kafirci ne to shine a darasi da ya gabata muka ce ƙarin bayani zai zo akan hukuncin shi daban kamar yadda anan malam a takaice ya bamu da kuma shi ɗan dabu da kuma dalilan da suke tabbatar da kafircin ɗan dabu wanda duk da cewa bayani ya gabata shi dabu wato ta fuskar nau'i kala biyu ne akwai asirul hakiki akwai kuma asirul takhyili asirul hakiki shine da za a bi wasu hanyoyi in ma na shaidanu na a tura ma mutum shaidani da yadda za a masa wani kulle-kulle in ma ta hanyar wasu maganinnika da wasu maganganu da wasu camfe-camfe na a juyar da hankalin shi a haukatar da shi ko a jefa masa rashin lafiya a cikin gangan jikin shi ko a juyar da shi ya kaurace ma abin da yake so yake kauna ko a karkato da hankalinsa ya zama rakumi da akala to wannan ana kiran shi asirul haƙiƙi domin wani lokaci yakan sanya mutum rashin lafiya wani lokaci ya haukatar da mutum wani lokaci ya juyar da tunanin mutum wani lokaci har ya kai mutum zuwa ga hallaka to wannan shine ake kiran shi asirul haƙiƙi sannan nau'i na biyu shine asirul takyili asirul takyili shine a ringa kamanta ma mutum abu ya zamanto yana ganin shi a baibai abinda yake ba tabbas ba ka ringa ganin tabbas an gane ko wanda shine a hausa ake kiran shi rufa'ido wanda juyar da ganin jama'a ne ake sai su ringa ganin abu a burkice kamar yadda dan dabo zai zo ya ringa soka ma cikin wuka ko ya ringa yanka ma cikin wuka kai kana ganin wuka ya yanka amma bata kama shi ba shi kuma alhali ganin ka ne aka juyar da shi ko kaga yana soka allura a idansa ko kaga ya dau wuta yana ci ko kaga ya fada cikin wuta ko kaga ya haɗu maciji ko kuma kaga ya mika hannu ya karɓo wani abu ko ya sanya hannu cikin wani abu ya fito maka da wasu abubuwa ko ya kwanta mota ta hau ta kansa ko kuma da gashin kanshi zai kulla ma mota sai ya ja ta da yawa hannun garin wani ya zo wanda yake mai wasa da mota wanda wai mota take hawan kansa to wannan duka ana kiran shi asihirut taqyili wanda shi ma al'amari ne wanda yake da daddi kamar yadda bayani ya gabata lokacin da Allah ya turo annabi Musa alaihi salam zuwa ga fir'auna ya kiraye shi zuwa bauta ma Ubangiji ta'ala mahalicin sammai da kassai. Annabi wannan fir'auna sai ya nemi cewa ba zai gaskata annabi Musa a matsayin manzo sai ya zo masa da hujja hujja mai gamsarwa. A lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya saki sandarsa ta zama macijiya. ya soka hannunsa a hammata ya fito ya zamanto kaman hasken rana fir'auna sai ya ce ai wannan dabo ne falana atiyan naka bi sihirin misri ya ce za mu zo maka da dabo kwatancin dabanka ya faɗa ma annabi musa a lokacin nan da fir'auna ya kalubalanci annabi musa annabi musa ya ce masa to abinda nake so da kai sanya mana wata ma'alƙawalta inda za a yi haɗu a tattara jama'a domin a yi ƙurayya wanda ni da kai kada wanda ya saba wannan alkawali a fito a gani a lokacin nan fir'auna sai ya aika filma wannan fa'arsa da filma da'ini hashiri ya aika cikin biranensa a yi tankaɗe da rauraye a zaɓo masa ƙwararrun 'yan dabo kasan dama sai an yi tankaɗe da rauraye daga ƙauyuka sannan kuma a zo birni a yi tankaɗe da rauraye wanda ya shahara shi ake fitowa da shi to dukkan biranen da suke karkashin fir'auna sai da aka je aka zo da 'yan dabu waɗanda suka kware a wajen dabu aka zo aka haɗu kuma a lokacin hantsi kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratu baha waɗannan 'yan dabu da suka zo sai suka nemi cewa shawara ta annabi musa shi zai fara jefawa ko kuma su za su jefa in ma an tulkiya wa in ma an nakuna awwala man alqa ko kai ka jefa da farko ko kuma mu mu zamanto mu ne farkon wanda za mu jefa annabi musa alaihi salam sai ce a ku dai ya dace ku jefa sandunan ku da farko take yanke suka jefar da sanduna da igwai sai suka zamanto mu cizzai annabi musa alaihi salam waɗannan sanduna da igwai da aka jefar da su sai ga sun zama mu cizzai suna yawo suna shiga cikin jama'a annabi musa alaihi salam sai ya saka tsoro a cikin zuciyarsa sai ya sha da baya fa auja safi nafsihi khifatan musa kulna la takhaf innaka antal a'la ubangiji ta'ala yace muka ce ya kai musa kada ka ji tsoro kai ke sama da su da rijaye ubangiji ta'ala sai ya ce wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata ubangiji ta'ala ya ce masa jefar da abin da ke cikin hannunka na dama ita ce sanda idan ka jefar da ita ubangiji ta'ala ya ce za ta haɗe dukkan abin da suka jefa na sandunansu da igonsu haka kuwa ya tabbata annabi musa yana sakin sandarsa sai ta zama babbar mucijiya ta fasa taron gaba daya duk abin da suka jefa na sanduna da igwe gaba daya sandar annabi musa ta haɗe kuma ta koma kamar yadda take ubangiji ta'ala ya ce abin da suka aikata kaidi ne makirci ne na ɗan dabo ɗan dabo kwa baya rabauta lokacin da ya zo da dabarsa a lokacin nan su waɗannan 'yan dabo da suka gane abin da annabi musa ya zo da shi ya wuce dabo abu ne wanda yake gagara koyo mu'jiza ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da ke karfafar manzanninsa kai tsaye suka faɗi suka yi sujada ga ubangijin da ya turo annabi musa da haro fir'auna ya musu barazanar yanke hannun dama da kafar hagun kuma zai tsire su akan itace in har ba su dawo ba ya ce ai daman mu'amara ce haɗin kai ne aka yi shi ne ya ce a amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr yace lalle Musa babban ku ne shugaban ku ne shi da mai ya koyar da ku wannan dabo to a lokacin nan kasancewar suka nuna cewa fa su ba za su dawo ba tunda Allah ya nuna musu gaskiya sai dai ayi kulikulun kubra da su duk abin da zai yi shine suka ce faqbi ma antaka inna ma taqbi hadhihi al-hayat ad-dunya kafin haka suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السهر والله خير وأبقى to don haka wannan nau'i na sihiri abinda ake kiran shi a sihiru takhili wanda kenan za a juya tunani wannan ganin mutum ya ringa ganin abu bai bai kamar yadda ƙarin bayani zai zo a kansa to don haka kenan ta fuskar kenan wannan nau'i kenan kala biyu ne asihirul haƙiƙi akwai asihirul takhyili amma ta hanyar hukunci shine kenan ta hanyar hukunci shi ma ya kasu kashi biyu kamar yadda bayani zai zo nan gaba kenan a nan abin da muke so mu gane a darasinmu da ya gabata malam ya zo mana da aya aya da take tabbatar da ɗan dabo kafiri ne kamar yadda Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur don haka kafin wannan gaba da malam ya ciro a cikin ayar idan ka dauko daga fadar Allah subhanahu wata'ala walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمصوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون idan ka ɗauka a farko ubangiji ta'ala ya ce walamma ja'akum rasulun min indillahi lokacin da wani manzo na musamman ya zo musu daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala shine cikamakin manzanni annabin mu annabin rahama salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi musaddiqun lima ma'akum wannan manzo da ya zo musu ubangiji ta'ala ya ce mai gasgatawa ne dangane da abin da ke tare da su kenan na littafin attaura da injila ubangiji ta'ala ya ce na ba zafari kumminan lazina utul kitaba kitaballahi wara a zuhurihim wata jama'a daga cikin waɗanda aka ba su sanin littafi sai suka watsar da littafin allah bayan suka watsar da shi su ne yahudawa ka'annahum la ya'lamuna ubangiji ta'ala yace ka ce tamkar ba su san da wannan littafi da Allah ya turo annabi Musa da shi shin watsar da littafin Allah mutum ya kama wani abu wanda yake na daban menene matsayinsa kafirci ne sai ya ce wattaba ma ta tuni shayatinu ala mulki Sulaiman da suka watsar da littafin Allah sai suka bi abinda shaidanu suke karanta ma mabiyansu a zamanin mulkin annabi Sulaimana wanda shaidanu suna gaya ma jama'a waɗanda suke ba su da tsinkayen nesa suna nuna musu cewa ai ba da komai ba annabi Sulaimana ya mulki jama'a face da dabo da dabo ta hanyar dabo ne suke faɗa ma jama'a cewa annabi Sulaimana ya mallaki mutum da aljan da dabobi da dukkan wasu ƙwari da yadda Allah ya hure masa iska wannan iska in ya hauta guduwa ha shaharun warwa ha shahar idan ta yi tafiyar safe daga hudowar rana ko kuma jijjihi daga ketowa alfijir zuwa karkata wannan gushewar rana tafiyar wata guda take sannan daga gushewar rana zuwa fadawar rana tafiyar wata guda take irin waɗannan abubuwa da Allah ya hure ma annabi Sulaiman sai suka ce ai ba da komai ba annabi Sulaiman ya samu waɗannan abubuwa illa ta hanyar gabo shine Allah ya ce wattaba umma tatulu shayatinu ala mulki Sulaiman suka bi abinda shaidanu suke karanta musu suke fada musu ala mulki Sulaiman dangane da mulkin Annabi Sulaiman suka ce ai ya mallaki mutane ne ta hanyar dabo dan haka kuma in kuna so ku mallaki jama'a mutun da aljan da dabobi ku dukufa akan dabo kenan anan sun watsar da littafin Allah sai suka riki dabo kenan menene matsayin wanda ya haka ya kafirta fuska ta farko sai ubangiji ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaimanu annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin na shayaɗi na kafaru yu'allimunan nasa sihir sani dai wato shaidanu su ne suka kafirta domin suna koyar da jama'a dabu kaga anan da Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu ai ma amila Sulaimanu sihira annabi Sulaimanu bai aikata dabo ba domin yin dabo kafirci ne bai dace ba da annabin Allah kaga anan fuska ta biyu da Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba me yake nihi kenan annabi Sulaiman bai yi dabo ba domin yin dabo kafirci ne sai ya ce walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir sanade shaydanu sune suka kafirta domin suna karantar da wato mutane dabo fuska ta uku kenan anan Allah yana nuna mana koyar da dabo kafirci ne tunda cewa walakin na shayafi na kafaru yu'allimunan nasa sihira sani dai shaidanu su suka kafirta me ya kafirtar da su domin suna koyar da jama'a wato dabo fuska ta hudu sai ce wa ma yu'allimani min ahadin an gane ko sai ce walakin na shayafi na kafaru yu'allimunan nasa sihira sai ce wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut suna karantar da jama'a abinda aka saukar ma mala'iku biyu an gane ko waɗanda aka saukar da su a babila wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut wanda dangane da haruta wa marut malamai suna faɗar cewa sunayen waɗannan mala'ikun ne guda biyu da Allah ya saukar da su domin su karantar da mutane dabo sai yake cewa wa ma yu'allimani min ahadin su waɗannan mala'iku guda biyu wanda Allah ya saukar da su domin jarraba bayansa ta hanyar koyar da dabo wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koyar da daidai da mutum dabo in ya nema a koya masa hatta ya kula sai sun faɗa masa inna ma nahnu fitnatun kasan da cewa mu dai fitina ce jarrabawa ce fala takfur kada ka kafirta kaga fuska ta hudu kenan me suke faɗa fala takfur kada ka kafirta ma'ana kada ka nemi koyan dabo la ta ta'allami sihira kada ka nemi koyan dabo fa takfur in har ka nemi koyan dabo to zaka kafirta dan haka kenan duk wanda ya koyar da dabo shi ma wannan ya kafirta kenan fuska ta hudu sai ubangiji ta'ala ya ce fa ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi suna neman sanin abin da za su raba tsakanin miji da mata kenan ta hanyar dabo kaga raba tsakanin miji da mata ko ɗa da mahaifi ko masoyi da masoyinsa ko aboki da aboki wannan laifi ne wannan haramun ne aiki ne wanda yake babba wannan ma ta wannan fuska za ka fahimci wato haramcin dabo sai dai kasancewar in ya kasance ta hanyar shaidanu ne ake bi a raba tsakanin miji da mata ko masoyi da masoyi- masoyinsa to wannan kafirci ne in ta hanyar wasu maganinnuka ne da wani kulle-kulle to wannan shi kuma babban laifi ne daga cikin manyan laifuka sai ya ce wa ya ta'allamuna ma ya durruhum wala yanfa'uhum kuma suna neman koyon abin da ke cutar da su ba zai amfane su ba shi ko duk abin da ka tabbata akwai cutarwa a ƙarƙashinsa to haramun ne ka nemi sanin shi duk abin da ba shi da amfani ilimin da zai cutar da kai to wannan haramun ne kaga dabo ko akwai cutarwa nan ma fuska ce daga cikin fuskokin da suke tabbatar da haramcinsa fuska ta biyar ko ta shida wadda take ƙara tabbatar da kafircin ɗan dabo ubangiji ta'ala sai yake cewa wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq tabbas wato su ɗan dabo sun yi sanin cewa duk wanda ya nemi sanin dabo ko kuma su ahlul kitabi kenan waɗanda suka watsar da littafin Allah suka dukufa akan neman koyan dabo kenan wata jama'a daga cikin ahlul kitabi ubangiji ta'ala ya ce wala kada alimu hakika sun yi sani sun tabbata laman ishtarahu duk wanda ya nemi fansar dahu ma'ana ya saki imani da Allah ya kama dahu ma lahu fil akhirati min khalaq a lahira ba shi da wani rabo kaga duk wanda aka ce ba shi da rabo a gobe kiyama menene matsayinsa kafiri ne duk wanda aka ce ba shi da rabo a gobe kiyama to wannan ya kafirta domin kafiri shine Allah ya haramta masa aljanna shine Allah yace wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khala hakika sun yi sani sun tabbatar da cewa duk wanda ya fanshi dabo ma'ana ya nemi sanin dabo to wannan ba shi da rabo a lahira ubangiji ta'ala sai yace wala bi isa ma shirau bihi anfusahum law kanu ya'lamun ubangiji ta'ala ya ce tur da Allah wadai game da abin da suka fansar da rayukansu game da shi tunda sun hallakar da rayukansu sun fansar da su sun karbi dago ubangiji ta'ala ya ce laukanu ya alamuna da a ce sun yi sani kaga duk abin da Allah ya yi tur da Allah wadai da shi to wannan yana nuna cewa abu ne wanda yake na haramu sannan fuska ta bakwai wadda take ƙara tabbatar da kafircin ɗan dabo ubangiji ta'ala sai ya ce walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min indillahi khair law kanu ya'lamu walau annahum amanu da a ce su wato ɗan dabo sun yi imani da ubangiji wattaqau kuma suka kiyayi dabo an gane ko lamasubatu min indillahi khair lalle sakamakon lada a wajen Allah wanda ya tanada ma bayansa muminai waɗanda suka tsara dokokinsa khair shine ya fi alkhairi laukanu ya alamu ubangiji ta'ala ya ce da sun zamanto sun yi sani kenan da ba za su fanshe dabo to anan abinda Allah ya ce walau annahum amanu da a ce sun yi imani wattaqau sun tsara dokokin ubangijinsu kaga wannan dalili ne wanda yake nuna cewa shi yin dabo ya ci karo da imani duk wanda ya mai da dabo ya yi aiki da dabo ko yake koyan shi ko yake koyar da shi to wannan ba mumini ba ne ba in da mumine ne in dabo da ubangiji ta'ala ba zai faɗa ba ya ce walau annahum amanu shayi walau annahum amanu da a ce sun yi imani wata sun ji tsoron ubangijinsu kenan sun kiyayi dabo ubangiji ta'ala ya ce khair shine da masubatun min indillahi khair sakamakon lada a wajen Allah wanda ya tana dama mumine shi ya fi alkhairi laukanu ya alamuna da a ce sun zamanto sun yi sani to don haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa shi dabo ya ci karo da imani duk inda ɗan dabo yake ba mumini ba ne matsayinsa kafiri ne to waɗannan su ne fuskoki a cikin wannan ayoyi waɗanda suke tabbatar da hukuncin dabo cewa kafirci ne kamar yadda malam sai ya wadatu da fuska ɗaya وما يؤلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر to wani yakan iya cewa yaya za a ce mala'ikun Allah su nemi sanin dabo kuma su ringa koyar da dabo alhali cewa dabo kafirci ne kamar yadda muka yi bayanin cewa wannan jarrabawa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala su a matsayin waɗannan mala'iku Allah ya saukar da su kuma ya umarce su cewa duk wanda ya nemi su koyar da shi to su yi masa gargadi in ya nace ya kiya su koyar da shi wannan umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala don ya jarraba bayansa an gane ko don haka su mala'ikun kenan ba sa karantar da mutum dawo sai sun masa nasiha sun nuna masa cewa ga matsayin koyon dabo kafirci ne don haka kada ka koyi dabo ka je ka kafirta to ta hanyar haka kuma muke son mu san cewa in har aka tabbata mutum dan dabo ne to menene hukuncin da ya hau kansa idan aka tabbata wani dan dabo ne in ma mutumin da ake zuwa wajen shi ya aikata dabo shine wanda ake kira boka ko kuma bokan da yake karantar da mutane dabo ko kuma almajirin da yake zuwa ya je ya koyi dabo da wanda yake aiki da shi kenan anan menene hukuncin da ya hau kansa mun riga dai mun fahimci a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da wanda ya aikata dabo da wanda yake koyarwa da wanda ya koya da wanda yake neman koya da wanda ya yarda da shi duka sun kafirta to don haka shi ɗan dabo wanda yake aikata dabo kenan mai koyar da shi da wanda yake aikata daba da wanda ya je ya koya idan har an cafke su to ƙa'ida kamar yadda magabata suka tafi akan haka haddinsa wato shine a sare masa wuya da takobi a gama da shi domin ya riga ya zama datti barin shi guba ne sai ya bata al'umma tare da cewa akwai hadisi na jundu ibnu abdullah wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yana cewa haddu sahiri barruhu bisai wato haddin dan dabu shine a sare masa kai da takobi tare da cewa hadisin bai inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai sun inganta shi cewa fada ce ta Jundub ibn Abdullah na cewa haddus sahir darbuhu bisai haddin dan dabo shine a sare masa kai da takobi to wannan kasancewar an samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda sun cafki 'yan dabo kuma sun gama da su kuma haka Umar Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunan na al-Imam Abi Dawud al-Imam Abu Dawud wanda hadisin danganansa kyakkyawa ne wanda Umar Allah ya ƙara masa yadda ya rubuta takarda zuwa gwantawansa ma'ana waɗanda suke gwamnoninsa umar ya rubuta abinda takardar ta kunsa shine ya ce da su a niktulu kulla sahirin wa sahira duk wani ɗan dabo namiji da ‘yar dabo mace ya ce idan kuka cafke su ku gama da su aka umar ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoninsa cewa duk wani ɗan dabo da ‘yar dabo mace ku gama da su kada ku basu sannan kuma ya tabbata hafsa matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ta yi umarnin wata kuyanga tata wato hafsa ta yi umarnin cewa a kashe ta yayin da wato ta kulla mata dabu ita hafsa ta sanya aka kashe wannan kamar yadda shi ma hadisi ne wanda wasu malamai sun inganta shi yana cikin as-sunanul kubra na al-imamul baihaqi haka na abdullahi ibnu wannan dan al-imamu ahmad ya fitar da hadisin a cikin masail kin da yima mahaifinsa al-Imamu Ahmad Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi umarnin an gama da wata kuyangarta an kashe ta yayin da ta kulla mata dabo sannan haka shi Jundub wato ya yi Jundub shi ma ya kashe wani dan dabo a lokacin shugabanni na Banu Umayya wanda a wannan lokaci an samu wani ɗan dabo ya zo cikin jama'a sai ya zamanto a nan wurin shugaba sai ya ringa wato aikata dabo shi kuma wannan dabo da yake shine asihirut takyili wanda yake rufa ido wannan ɗan dabo a taron jama'a sai ya zo sai ya kashe mutum a gaban jama'a ya nuna ya kashe shi sannan kuma sai ya rayar da shi kan mutum yake yankewa sannan sai ya maida shi ta hanyar wannan sihiri dabo wanda ake kiran shi rufa'ilu a lokacin nan jundu ibn ka'ab sai ya lallabo kusa da shi yana rakowa sai ya zaro takobinsa sai ya sare shi ya sare masa kai da takobi sai ya ce in kana sadiqan falyuhi nafsahu in har da gaske yake yana rayar da matacce to ya rayar da kanshi kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa a tarihul kabir ba littafinsa ba as-sahih hakanan al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra ya fitar da wannan hadisi shekul islam muhammad ibn abdul wahhab ya inganta wannan hadisi da wasu daga cikin malamai na cewa shi jundub ibn ka'ab wato ya kashe wani dan dabo kenan yayin da yazo yana ma ɗan dabo yana ma jama'a rufa ido don haka al'imamu ahmad yake cewa ya inganta kashe ɗan dabo daga mutum uku daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam umar Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda ya rubuta takarda zuwa gwantawansa duk wani ɗan dabo namiji da mace in an same su to a gama da su hakanan ita hafsa da ta yi umarnin a kashe kuyangarta yayin da ta kulla mata dabo hakanan shi jundub ibn ka'ab gaba ɗaya al'imamu ahmad ya inganta hadisansu to don haka ka'ida malamai suka ce ɗan dabo ko da ya bayyana tuba to ba a karɓan tubansa iya abin da za a yi sai a zartar masa da haddi me yasa saboda ba a amincewa da tubansa an gane ko domin shi ka'ida in har abu ya riga ya kai kotu za a zartar da hukunci to ba maganar sha da baya ko ya tuba in tuba ne wanda yake na gaskiya ya amfane shi a can gobe kiyama an gane ko amma abin da yake ka'ida ko da ya tuba in dai an cafke shi to dole gama za a yi da shi amma kafin a damke shi in ya riga ya tuba to wannan tsakanin shi da Allah amma in har aka shigar da shi hannu to ba maganar tuba ko da ya tuba ba a karban tubansa dole a gama da shi me yasa saboda kasancewar barin dan dabo a cikin jama'a wannan datti ne saboda kasancewar abubuwa ne waɗanda suke ba sa dacewa a bar su a cikin jama'a saboda 'yan dabo in suka yawaita a cikin jama'a su suke gurɓata jama'a abu na farko dai kamar yadda bayani ya gabata ubangiji ta'ala ya nuna mana illarsu daga cikin illolinsu shine raba tsakanin miji da mace da raba tsakanin ɗa da uba wanda ba a nan ta tsaya ba duk wani ƙulle-ƙulle da jefa ma mutane rashin lafiya da hallakar da mutane da lalata dukiyarsu don aiki ne wanda yake na 'yan dabo don haka barinsu a cikin jama'a wannan baya dacewa iya abin da ya tabbata in har an damke su a gama da su don haka ibn al-usaimin Allah ya ji kansa kamar yadda ya faɗa a cikin littafinsa kitabut tauhid shine yake cewa shi dan dabo in dai an cafke shi yace to koda ya bayyana tuba yace to ba maganar a kyale shi a ja da baya me yasa domin haddi ne haddi ko in ya riga ya kai wajen shugaba dole wato a zartar da shi ba maganar a karɓi tuban mutum sannan mutumin da aka tabbata cewa an masa dabu matsala ta gaba kenan ta wace hanya za a bi domin wato a rubuza wannan dabu hanya ta warware dabo hanya ce kamar guda biyu hanya ta farko shine kokarin sanin ina wannan dabo yake domin a lalata shi duk lokacin da aka tabbata ga daban an tabbata ga abin da aka yi daban to abin da ya dace a yi kokari a lalata wannan dabo in aka lalata shi to shi kenan da izinin Allah za a samu lafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki ubangijinsa akan cewa Allah ya nuna masa daban da aka masa ubangiji subhanahu wata'ala ya turo mala'iku wanda a cikin bacci suka zo suka tattauna a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata ɗaya ya zauna a wajen kan ɗaya ya zauna a wajen kafarsa ɗaya sai yake tambayar ɗan uwansa menene ya samu wannan bawan Allah ya ce ai dabo ne aka masa waye masa dabo sai ya ce masa wani ne masa da me ya hada ya masa daban ya ce da kaza da kaza ya hada ya masa ina ya kai daban sai aka ce cikin wata rijiya ya kai ya saka ita ce ana kiranta bi'irul zarwa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya sanya aka fito da wannan dabo aka lalata shi kamar yadda yake cikin hadisi na cikin sahihai to don haka anan malamai suka ce duk mutumin da aka tabbata an masa sihiri to in har ya riga ya san ga abubuwan da aka masa sihirin to a yi ƙoƙari a lalata wannan sihirin idan ko bai riga bai sani ta wace hanya zai biya sani shine ya dukufa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana masa wannan kulle-kulle da aka masa a lalata su kamar yadda manzon Allah ya nemi ya roki ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya bashi labarin cewa ga inda aka yi aka saka daba to amma ba ta hanyar shaidanu ko kuma aljani da zai ce ai an maka dawo a cikin kaza don haka an je a wuri kaza aka yi an tura ma kaza wannan kwata-kwata baya halatta domin aljani makaryaci ne makaryaci ne shi sanin cewa an mun kaza a cikin wuri kaza akan wannan sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar wahayi kamar yadda bayani ya gabata ta hanyar wahayi aka sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nau'in rashin lafiyar da ta same shi cewa dabo ne kuma ga wanda ya masa dabo kuma ga abubuwan da aka hada aka masa daban kuma ga inda aka kai daban don haka aljani magaryaci ne hada fitina ne da kusuma ya ce wani an masa kulle-kulle an masa kaza wuri kaza aka kai wannan duka aiki ne na shaidanci wanda baya halatta wanda kar mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa aljani tacaccen magaryaci ne wanda da aka tara abinci na zakkar hudda kai manzon Allah sai ya ba Abu Huraira Allah ya kara masa yadda gadi cikin dare aljani sai ya zo sai ya ringa satar wannan abinci abu hurera sai ya cafke shi sai ya masa magiya ya nuna masa cewa shi mutum ne wanda yake da iyali yana da karamin karfi mabukaci ne da Allah ya rufa masa asiri ya kyale shi gobe da ba zai dawo ba ya masa alkawarin ba zai dawo ba ya kwasa ya tafi abu hurera ya kyale shi da aka wayi gari sai ya zo ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiya ya damki wani maza Allah sai ya ce masa to bakon nan naka alkawalin da ya yi alkawali ne na ƙarya sa ido ka tsari zai sake dawowa a dare na biyu har da sai ya sake dawowa yana kwasar wannan abinci abu hurera ya cafke shi har da sai masa magiya ya maimaita masa irin abin da ya faɗa masa na jiya cewa shi mutum ne yana da iyali yana da karamin ƙarfi don haka da Allah ya taimaka masa ya kyale shi ba zai sake dawowa bai ɗaukan masa alkawali ya tausaya masa ya sake shi da aka waye gari ya zo ya sake faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa makaryaci ne zai dai sake dawowa sa ido ka zare a dare na uku da ya dawo yana kwasar abinci Abu Huraira ya cafke shi Allo ya masa magiya ya masa magiya a wannan lokaci sai ya masa alƙawarin cewa ba zai dawo ba ya ce kuma ga wata gudunmuwa da zai masa sai ya ce masa abinda nake so da kai in ka zo wurin kwanci ka karanta ayatul kursi idan ka karanta ayatul kursi wani mai gadi na ubangiji subhanahu wata'ala ba zai gushe ba yana tare da kai har zuwa lokacin da zaka balka Abu Huraira sai ya sake shi da ya masa wannan kyauta da aka wayi gari sai ya zo ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce sadaqaka wa huwa kadhub ya ma gaskiya game da abin da ya faɗa cewa duk mutumin da ya karanta ayatul kursi to Allah zai wakilta mala'ika ya yi gadinsa har zuwa lokacin da zai falka ya ce amma fatacaccen makaryaci ne kafin ya ma gaskiya dai to ya maka karya dare to don haka kasancewar ta hanyar kamar rukiya da ake ma marar lafiya aljani ya ringa cewa ai an masa magani wane ya masa kaza wane ya masa kaza waɗannan ba a gasgatawa domin fitina ce an gane ko al'amari ne na gaibu shi kuma aljani makaryaci ne amma duk lokacin da Allah ya nuna maka ga irin abin da aka ma kulle kulle so da yawa zaka gani an ciri wani tufafi na mutum an masa ka gani ga ya Allah ya nuna maka da nau'in tufafinka aka maka ko gashin jikinka ko wasu abu ko kuma irin kulle-kullen da ake na dabo a rubuta sunan mutum da sauransu kaga wannan mutum yana da tabbas kin shi ya kama don haka duk irin abin da ka gan shi na kulle-kullen wannan na dabo na tsubu to a matsayinka na musulmi yi kokari ka lalata shi illa ya ce ka gani an rubuta da sunan mutum yi kokari ka farke ta maganar cewa duk wanda yake farke laya makaucewa zai wannan duk magana ce ta banza an gane ko buɗa ta in ka buɗa ta ta hanyar da za ka lalata in ma ka kuna an gane ko mutum ya ciccira shi ya watsar da shi to wannan shi ne ta hanyar da ake bi hanya ta farko domin neman waraka game da wanda aka masa dabo in har an tabbata ga daban da aka masa to wannan sai a yi kokari a lalata kuma waɗanda suke ɗan dabo galibi an san ina suke kai daban su su binne akwai wuraren da suke kaiwa su sanya dabo to irin waɗannan wurare da ake tsammani 'yan dabo suna kai dabo su sa to wannan sai a yi ƙoƙarin bibiyar irin waɗannan wurare in Allah ya sa an dace da abin da suka yi kulla-kulla an same shi sai a lalata kuma a yi ta addu'a a yi ta roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana wannan al'amari da aka yi na dabo domin a lalata shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya sanar da shi ya nuna masa ga daban da aka masa kuma ga inda aka kai aka nasa wannan dabo kenan kai ba wahayi bane ba za a maka wannan gamankatar ne na ubangiji subhanahu wata'ala sai a yi dacen samun wannan dabo in ma kai ka samu ka lalata ko wani Allah ya kawo shi ya samu wannan dabo ya lalata ko kuma kan inda aka binne daban gini ya biyo ta kan wannan a yi ramin katanga a tada gaba ɗaya za a lalata duk abubuwan da aka yi na kulle-kulle hanya ta biyu wadda ake warware dabo shine wanda ake kira annushira annushira shine akwai wadda ta halatta akwai wadda bata halatta ba wadda bata halatta ba shine zuwa wajen yan dabo an gane ku domin lafazin annushira shine warware dabo kenan ita kuma annushira kala biyu ce akwai ta yan dabo sannan akwai kuma wadda shari'a ta yadda da ita kamar yadda ibnul qayyim Allah ya ji kansa yayi bayani kenan warware dabo da wani dabo kwatancinsa wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta baya halatta a tafi wajen boka da sunan cewa ya warware dabo an gane ku domin kasancewar ka'ida shi boka yana amfani da aljanu kuma shi aljani baya ba da haɗin kai akan abin da aka nema sai ya kafirtar da mutum kamar yadda bayani ya gabata akwai wani dan uwa da matar shi bata da lafiya ana mata rukiya suka su shaidanun wai suke magana suka ce wai turu su ne aka yi kuma yanka aka musu don haka ba za su fita ba sai an yi sai an zubda musu jini sha suka yi sihiri ne aka mata kuma da za a turo su sai da aka musu yanka don haka ba za su fita ba sai an sake musu wani yanka shi kuwa duk wanda ya kusanci aljani da wani abu da sunan ibada to wannan ya kafirta to don haka kasancewar zuwa wajen dan dabu domin warware dabu wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta kenan ta hanyar da ake warwarewa hanya ta biyu shine wato arrukuya a shar'iyya shine addu'o'i waɗanda suke na shari'a wanda shari'a ta yarda da su misali addu'o'in da suka zo a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za a karanta ma marar lafiya kenan irin ayoyin da ake karanta ma mutumin da aljannu suka shafe shi an gane ko ayoyin da kamar yadda wato a cikin wannan littafi a hakamun ruqawat tama'in irin ayoyin da ake karantawa wanda akwai farkon ayoyi guda hudu na farkon suratul baqara sannan kuma akwai ayoyi biyu na cikin suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim har zuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala la ayati li qaumin ya'qilun sannan da ayatul kursi sannan da ayoyi uku na karshen suratul baqara shine lillahi ma fis samawati wa ma fil ard har zuwa karshen sura fansurna alal qaumil kafirin sannan da aya ta cikin suratu Ali Imran shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim da aya wadda take cikin suratul araf inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al arsh sannan da aya wadda take cikin suratul mu'minun fata'ala Allahu al malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim zuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin sannan da aya wadda take cikin suratul jin wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada da ayoyi goma na farkon suratul safat zuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa man khadifa la khafa fa atba'ahu shihabun thaqib sannan da ayoyi uku na ƙarshen suratul hashir لو أنزل وأنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سننكم دقل هو الله أحد دقل أعوذ برب الفلق دقل أعوذ برب الناس waɗannan ayoyi da su ake ma kenan marar lafiya addu'a in ana kyautata zaton cewa akwai wani nau'i na dabo tare da shi to sai a hada da ayoyin da suke bayani akan dabo ayoyin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata na daga da aka sha tsakanin 'yan dabo na fir'auna da annabi musa a nan cikin suratul araf da kuma cikin suratu yunus sannan da cikin suratu faha da kuma can cikin suratu shu'ara kenan waɗannan ayoyi sai a karanta ma marar lafiya su wanda ake tsammanin an masa dabo kenan da waɗannan ayoyi da muka zanu da kuma addu'o'in da suka zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na neman waraka an gane ko irin su wannan su wannan Allahumma rabba jibrila wa mika'ila ishfihi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama da sauransu sannan kuma da irin maganinnuka wanda magunguna wanda shari'a ta yarda da su to irin ta hanyar nan irin su ganyen magarya da ake cira kamar guda bakwai a daddaka su tsakanin duwatsu guda biyu ko a cikin wani turmi sannan sai a zuba ruwa a ciki kenan a ba marar lafiya ya sha kuma ya shafe jikinsa shine kamar wanka to wannan ana yin shi shi ma a dan maimaita da izinin Allah ana samun lafiya sannan da irin su ruwan zanzan irin su zuma irin su alhabbatu sauda irin su zaitun waɗannan dukkan su magunguna ne waɗanda suke masu albarka kamar yadda ya tabbata a shari'a kenan ta hanyar waɗannan abubuwa duk mutumin da aka tabbata an masa dabo ake bi domin ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi dabo ya mana ya bashi lafiya kuma abinda muke so mu sani shi dan dabo bai isa ba a karan kanshi ta hanyar kulle-kulle ya cutar da wanda yake nihin yama dabo sai da izinin Allah idan ka ga an maka dabo ya kama ka to wannan Allah ne ya nuface ka Allah ne ya kaddara kenan wannan dan dabo ba shi ba za ka waiwaya sai ka waiwaya zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala shine ya dura ma wannan rashin lafiya kuma shine zai yayi maka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah 'yan dabo ba su zamanto ba masu iya cutar da daidai da mutum ɗaya sai da izinin Allah sun yi kaɗan su cutar da mutum sai da izinin Allah kenan don haka ta wannan hanyoyi guda biyu ake bi domin lalata dabo in ma kenan in an samu daban a yi ƙoƙari a lalata shi in ba a same shi ba kenan a yi ta addu'a a yi ta addu'a Allah ya bayyanar da wannan abu da aka yi ƙulle-ƙulle domin a lalata shi sannan hanya ta biyu kenan a yi ta'addu'o'i akan cewa Allah ya bashi lafiya a kusanci ubangiji subhanahu wata'ala da ayyuka waɗanda suke na ibada wannan shine a takaice cikon bayani akan wannan al'amari wanda yake na bakwai nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك